الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله توجيه قبل كراتو هو دورة للتاب جهاد الشيخ عثمان ابن فودي رحمه الله بين الحقيقة والافتراء za mu tashi a shafi na shida almabahasu thalith الحروب الداخلية بين بلاد السودان قبل ظهور الشيخ عثمان ابن فودي wato yaƙe-yaƙe da aka yi ta tsayi na cikin gida tsakanin garuruwan hausawa ko mamaliku ɗincan da aka ambata a baya tun kame a shehu usmanu ya bayyana suna yaƙe-yaƙe amma na jahiliya ba na musulunci ba saboda babu wata daula da aka kafa da sunan musulunci sai dai an samu wasu daulolin da kuma musulmi ne suna da awon musulunci ma'ana ba wata daula da jihadi aka yi na musulunci aka kafa ta cikinsu amma akwai waɗanda kuma suna musulunci kuma su ne kaɗan ba su da yawa kamar yadda za a ambata ƙalar doktor aliyu abubakar fi kitabihi a thakafatul arabiya fi nigeria littafi da shi ma risala ce ta doktora da ya yi a jami'a a garin alkahira to sunan littafin kenan ya faɗa a cikin littafin nasa ya ce kanat nigeria fi awa'ilil karni thamin ashara Najeriya ta kasance a farko-farkon karni na 18 ibaratan ta kasance ibara an majmu'atin na abin tattarawa min iddati mamalika daga mamalik a da yawa wanda ya bulugu majmu'uha wanda adadinsu ya kai 16 mamlaka sun kai mamlaka 16 idan aka hada da waɗanda ba na hausawa ba ma'ana banda 14 ɗin da aka ambata a baya wanda su dun na hausa ne dun masarautu ne na hausa to in aka hada da waɗanda ba na hausawa ba to su ne za su baka masarauta sha shida shi ne mamaliku hausa wa gairuha wa aka baro ha jami'an to masarauta wadda ta fi su girma gabaɗe cikin sha shida ɗin kanat mamlakatu borno ita ce masarautar borno e wannan kamin a shehu usmanu ma a haife shi da lokaci da ɗan tsayi haka to masarautar borno ita ce mafi girmansu allati lam tazal ita masarautar borno ba ta gushe ba ta tamattagu kaga mamlakar borno ba ta hausawa ba ce ba ta gushe ba ta tamattagu tana jin daɗi tana holewa tana shakatawa ta tana holewarta shine ta tamattagu bi nufuzin da wani irin ƙarfi kabirin wanda yake babba e ba abin da yake buwayata duk abin da ta tinkara kawai za ta yi kuma ƙasa ce masarauta ce wadda mafi yawansu suna da awon musulunci kuma suna musulunci a wannan lokaci ragama awamilin tafattuki mala ce duk da dai ta haɗu da wasu matsaloli da suka ɗan fatattake ta e suka ɗan kawo mata tarnaki walin hiyare da kuma roshewa ta ɗan samu tasgaro allace wanda waɗannan matsalolin dabbat fiha ta shige masarautar iz alar ragami min zalika saboda akan haka to faƙari baƙiya duk da haka kuma ta wanzu lokaci mai tsawo duk da haka to faƙari baƙiya ta iddatu mamaliki hausa an samu sauran masarautu na hausawa ta dafa'ula ha jiziyatan suna ba ta jiziya saboda ƙarfinta sai ta ɗora ma kowace masarauta wadda ba ta tafi ta masarautar borno cewa duk shekara ga abin da za ta bada na jiziya ta ana ɗora wa musulmi jiziya eh kaga ana a wannan lokaci ba ta kallon su musulmai kenan eh don ita ba don musulunci ta yi haka ba tunda ba jihadi ta yi ba masarautar borno ba ta yi jihadi ba sanawiyan kuma duk shekara in ke ba da to shi kenan sai ki ci gaba da rayuwarki in kuma ki ba da sai a yaƙe ki sai a shigo da ke sai a ƙara da barno ɗin sai barno ta ƙara faɗi haka aka ci gaba da ta tafiya to me harajin shi ne ƙadaru hami a turaƙiƙin bawa ɗari ake bayarwa bawa ɗari masarautar gobir na badawa ta zamfara tana badawa ta kano tana badawa ta katsina tana badawa da sauransu haka suka yi ta tafiya bisa wannan zalincin mulkin kama karya in kuma baki bada ba a yaƙe ki in an yaƙe ki kuma sai a mai da masarautar ki cikin tabarnu yan hausawa zalla me yasa ba ku ambata wannan ko wannan ba zalunci ba ne nan ga kakanninku an ɗora musu jizya mafi tsanani a duniya ka duba bawa ɗari bawa ɗari wasa ne ba wasa ba ne kuma haka ta ɗauki lokaci ila awa ilil ƙarni ta sai a ashara har zuwa farko-farkon ƙarni na sha tara haka ta yi ta tafiya kusan shekara ɗari ta yi tana cin karenta babu babbaka barnowa amma kaga 'yan hausawa ko ba su san karatun ba ne ba sa ambata wannan wannan kuma ya faru ne kamin a sheku usmanu ma ya zo duniya ko da aka yi wannan ba shi to abinda wasu ke yi sai aka jingina masa ramat ne bai da'i hawan sallat wakazalika haka kullama tawalla amirul hukumi haka duk wani jagora ya jibinci fi hadhihi almamaliki a wannan masarautu to haka yake da fa'ala hadhalika alqadara sai ya bata wannan harajin wannan jizyat ana ko da sarki ya mutu na gobir ko na Kano ko na Katsina ko na Daura to dole ya bada in bai bada ba kuma za a samu takunkumi haka suke me yasa ba ku ambata wannan ko wannan daidai ne a haƙƙin bil'adama kuma me yasa suke ba da ramzan saboda ishara liwila'ihi laha saboda cewa yanzu to ya yi wala'i gare ta ya ba da wuya wa hirsan ala ibqa'il alaqati kuma yana yi ne saboda kwaɗayin alaƙa suka ci gaba a tsayi ba kyakkyawa ma a tare da ita saboda in baka ba da ba zaman lafiya za a fatattake ka kuma ita ke da ƙarfi ita ce sufafawa a wannan lokaci to hunaka salasu mamalika akwai wasu masarautu guda uku ukura banda su banda ita ta barno din muslimatun ita ma musulma ce gairu barno banda barno wahiyar kano wa katsina wa zakzak to su ma masarautu ne na musulunci amma duk da haka kuma sai sun ba da wannan jiziyat ga ita babu illa anna hadhihi al-akhira sai dai wannan ta ƙarshe ita ce katsina mamlakatu zakzak zaria mamlakatu zakzak takhtalifu an al-ulayni ta saba ma nabiyun ta saba ma Kano ta saba ma katsina an al-ulayni bi anna amira raha saboda shugabanta al-muslima musulmi kada ya khalufuhu akharu wa saniyu zai iya mutuwa sai a samu kuma mushriki mai bautar gumaka ya mai gurbin kujerarsa a zazzauke na azariya sau da haka su ana samun musulmi wani zubin a samu kafiri sabanin kano sabanin katsina su dun musulmi ne ke ta jagoranci a wannan lokaci su ne sai ce kama hadasa kamar yadda ya faru a ƙiba wa fatil amiri jatau lokacin da sarki jatau na zazzauya rasu a shekara ta 1744 a hijira kenan a miladiya kuma shine 1802 1802 ko to lokacin da ya rasu shi sarki jatau allazi kada musulman shi musulmi ne hassan al-islami kuma musuluncin shi mai kyau ne wabtana masjidan har masallaci ya gina walakin sai dai lam ya kadibunuhu sai dai bai gushe ba ɗansa makau ya khalufuhu da ya mutu sai ɗansa makau sai ya mai gurbinsa to shi makau ɗin nan hatta ada ilal wasaniya sai ya ridda sai koma botan gumaka wa amara bi hadamil masjidi kuma wancan masallaci da ubansa ya gina sai ya ce a rusa shi na ya ƙara nuna maka shi ya yi fito na fito da ni da musulunci to a zariya aka yi haka kamar yadda za mu ga za mu zo za mu ambata shi sarki jatau ɗin can dama mun ce musulmi ne to cikin wasiƙun da shehu usmanu ya tura wa sarakuna shi ya karɓi takardan kuma ya gamsu da abin da shehu usmanu yake aka yi kuma ya nuna goyon baya to amma sai mutanen shi suka ce su ba su yarda ba suka yi ta rigima da shi har suka yaƙe shi to da yake shi ke kan kujera sai ya yi galaba a kansu to da ya yi wannan rinjayen nasu shi ne bai daɗe ba sai ya rasu yana rasuwa sai wannan ɗan nasa bara gurbi makau sai ya ridda sai ya rusa masallaci sai ya maki abin da ubansa yi zare ke wannan a doktor aliyu abubakar yake faɗa wadda ba mu ba to abin da ya faru kenan walakin sai dai hukumuhu sai dai shi makau ɗin nan duk da wannan ta'addancin nasa to lam ya zalbe gushe ba ala lam ya zid ala sanata da bai wuce shekara biyu ba saboda da ya rosa masallacin to shi ne sai al'ummar fulani sai suka yaƙe shi da suka yaƙe shi kuma suka yi nasara a kansa yawwa to shi ne sai sarki musa almayirin a sheku usman sai ya haihu mulkin to shi ne abin da ya faru a zariya amma in sun hau social media sai su ce a'a ai sarkin da aka yaƙa ai musulmi ne balma yana masallacin idi aka je aka kashe shi shehu usman ya aika fulaje suka kashe shi wannan karya ne shi sarki jatau ya yi yaƙi ne da mutanensa saboda ya gamsu da da'awar a shehu usman su kuma ba su gamsu ba sai suka yaƙe shi sai ya fatattake su ya nasara a kansa saboda haka shi ya goye bayan a shehu usman ɗansa da ya zo bar gurbi to sai ya ridda sai ya rusa masallacin da ubansu ya gina sai ya ci gaba da mulki da kuma tsangwamar duwani wanda ya nuna cewa yana tare da asheku usmanu to shi yasa sai suka yaƙe shi su fulani albajira asheku usmanu sai suka abin nan sai musa ya zama jagora shi ne abin da ya faru a zaria wancan abin da suke faɗa bai da asali turawa su suka rubuta wannan tarihi su suka rubuta shi Allah ya yi musu abin da ya cancanta da su hatta abadahu alfulaniyuna har sai da fulani suka nisantar da shi suka kore shi daga garin daga garin zaria wa ma ada hadhihi al-arba'ata amma in ba wa'annan masarautu ba Borno wa Kano wa Katsina wa Zakzak ba su ne hudu ba sai ce to faqad kanatil baqiya kulluha wa saniyatan duk sauran masarautun to gumaka suke bauta duk wanda baka ja ambata cikin hududin nan ba kaga gobir na ciki zambara na ciki da sauransu eh to duk suna ciki au shibha wasaniya ko kuma zaka ce sun yi kama da wasaniya ta wace fuska ya hamilu umara'uha asma'ul muslimina sarakunan suna dauke da sunan musulunci wa yatazaharuna bil islami suna bayyana musulunci lakinnahum sai dai su lam yatruku shay'an min at-taqalid al-wasaniyya amma duk wani abu na bauta gumaka kuma ba su bari ba to shi yasa ya kamanta su da shibha al-wasaniyyi su kuma sauran ko da awan musuluncin ba sa yi ba sa bayyana shi kaga bisa ga wannan karatu kasar gobe ba kasar musulunci ba ce waɗancan su kaɗai ne to su ma za mu ji dalilin da ya sa aka yaƙe su duk da kuma an ce masarautu ne na musulunci su waɗannan zaman su ma na kafirci kaɗai ya ba da dama a yaƙe su in akwai iko in sharuɗan jihadin sun tabbata kuma a sheku usubadu yaƙin da ya fara ya yaƙi ƙasar gobe ne da su ya gwabza sauran masarautu almajiransa ne kamar yadda za mu ji to me yasa su almajiran suka yaƙi kano suka yaƙi katsina suka yaƙi daura da sauransu da har ita karan kanta barduɗe sai ce wa kanatul hurubu yaƙe-yaƙe sun kasance bai na hazihil mamaliki tsakanin waɗannan masarautu ƙa'imatan ala ƙadamin wasaƙi ma'ana ba ɗaɗɗaukawa dare da rana ba ta kashi aiki ana ta musayan wuta eh kullum cikin yaƙi-yaƙi suke wannan duka ɗan foliyo bai zo duniya ba wannan tarihin da ake yi yanzu la farka fi zalika kuma wannan yakin babu bambanci baina daulatin muslima wa ukhra wa saniya tsakanin wanda za a ce daula ce ta musulunci waɗancan guda hudu da waɗancan daulolin sauran masu bautar gumaka fa kullu wahidatin minha kowace daula daga cikin su kadat ta kasance tas'a tana kokari tana aiki tana sa'i ila tawsi'i ruqatiha manufar yakin da take yi shine don ta yalwanta mulkin ta farfajiyar ta filinta ba wai don musulunci ba ba yaƙi na musulunci ko ƙaya ɗaya a cikin duk yaƙe-yaƙen da suka yi wani fuziya da kuma ƙarfinta ya zamo ita ce sufafawa ala hisabil ukhra gwargwadon yadda za ta mai rabon wata wato hawilu farda kuma kowace daula wadda take da ƙarfi tana ƙoƙarin wajabta iradatiha alaiha ta sallada manufarta akan wannan daula ɗin bi kuwati silahi kuma da ƙarhin makami ba wai don musulunci ba li'an na hazi hilhuru ba mala ya ce ka in baka gane ba duk wannan yaƙe-yaƙen da suka yi ta tai kanatil wasila an ra'isiya babbar manufar babbar gaya ɗin shine li'in ma'i da khalil mamlaka don kowace masarauta ta faɗaɗa daular ta shine kawai manufar ba wai don a yi addini ba to shi yasa aka ce yaƙi su ba na musulunci ba ne walin tisarufin harbi da kuma samun ɗauki da taimako fil harbi a yaƙi ma'anahu ma'anarsa a wurinsu alhusulu alal gana'imil kasira su samu ganimomi masu yawa almuktalifa masu yawa don duk da haka duk masarautar da ta yaƙi wata to za ta kwashe dukiyarta gaba ɗaya dama shine manufar mata da yara su kuma a kamo su a matsayin bayi ana bautar da su a hammuha asabaya mafi mahimmancin su su ne fursunonin yaƙi minar rijali daga mazaji wani sa'i da mata wasu biyani da yara duk kwashewa suke allazi na yusakuna waɗanda ake korawa bi ba'atan matsayin haja mujizatan wadda take nakasassa mara kima ila a sawaƙin raƙiƙi sai a kai su kasuwanni na bayi eh arra'ija waɗanda suke zagayawa fil biladi a cikin garuruwa wal mamlakatul lati hiya aksaru gina to shi yasa duk masarautar da tafi yawan wadata to aksaru ta'arrudan li hadhihi al ita tafi cin karo da wannan yaƙe-yaƙe ma'ana idan za a kai bahari saboda dama manufan ne a samu dukiya wa hazan lazi wannan shine yufassiru lana yake fassara mana sirra kasaratul hurubi yawan kai hari da ake yi allati shuddat ala madinati kano waɗanda aka kai su zuwa ga masarautar kano min dakhilil biladi kuma ana kawo mata hare-hare da yaƙe-yaƙe ta cikin gida wa kharijiha da waje a wasu daulolin ma makwabta saboda Kano tun a wannan lokaci suna da arziki eh to shi yasa ko wace in ta tashi nan take kawo hari don ta samu me don ta samu dukiya to duk wannan zalincin sai da aka shekara kusan ɗari ana yansa sannan a shekwa usman ya zo duniya amma da an ɓoye ba sa ambata shi to shi yasa can muka ce ko dai jahilci ko son zuciya waqad istawlat alaiha mamlakatu sangai kaga daular sangai ai waje take ba ta cikin masarautu da muka ambata wanda lokacin ta hada daular mali da burkina faso da wani sashe na nijar ita daular sangai to ka duba tun daga can amma ta taba kawo hari ga daular kano saboda ta samu mi ta samu dukiya kuma iddata marratin ba ko so ɗaya ba waka zalika haka daga cikin daulolin da suka yaƙi kano ko masarautu mamlakatu borno ka duba ba kaga in yaƙin musulunci ne za ta yaƙi kano saboda kano mice ce to ku da ke cewa an yaƙi musulmi to ga sunan nan musulmin da musulmin suna yaƙan junansu to kano ta yaƙi barno ta yaƙi kano haka wa mamlakatul jukun haka ita ma waccan masarautar da muka ambata burum ta gabas wadda hidikwatata a wannan lokaci tana wukari a cikin taraba ita ma ta zo tun daga can ta kawo makano hari wa agarat alaiha tawariku haka azbinawa su ma sun kawo hari ga kano min ahir daga daga daga kabila ahir adarawa ke waɗanda ake kira adar shine azbinawa daga nijar su ma suka kawo hari meraran kuma ba ko su ɗaya ba ba za ka taɓa jin ɗan hausa ya ambata maka wannan ba ko wannan daidai ne kai aurenka eh wa kazalika haka darat ma'ariku adida wato yaƙe-yaƙe sun auku da yawa bainaha tsakanin ita Kano din wa baina kullum min kashina daga Katsina kaga in yaƙin musulunci ne yaƙi zai auku tsakanin Kano da Katsina saboda mun faɗa cewa daula ce masarautu ne na mi na musulunci wa zaka haka su ma zaka zazzariya sun yaƙi kano kamar yadda katsina ta yaƙi kano intaha to wannan bayani da shi a doktoro aliyu abubakar allah ya gafarta masa abin da ya kawo ku koma littafin nasa shafi na 93 zuwa shafi na 95 ya yi fashin baki a kan ita wannan matsala ɗin allah ya saka masa da alkhairi wa hazihil aqalimu as-sab'a to waɗannan masarautu guda bakwai da aka ambata ko yankuna guda bakwai na farkon nan da suka kira su da Hausa bakwai kad kana fiha min al-ajaibi hakika akwai abubuwa na ban mamaki da suka faru wal garaibi da bakin abubuwa umurun kasira al'amura masu yawa eh wanda daga cikinsu tarihi suna cewa wa awwalu man istaqarrat lahu ad-dawlatu fiha an ce masarautar da ta fara samun ƙarfi cikinsu cikin hausa bakwai ɗin nan daulolin hausawa alama za a mu bisa ga abinda su suka faɗa da kansu ita ce aminatu wata mata ce ita ta fara samun ƙarfi cikin masarautun hausawa amiri zakzak wadda ita ce jagoran zage-zage zariya kenan wannan tun kamin su jatau da makau ake magana ita ta kafa daula mai ƙarfi kamin su gazat ita amina ta kai yaƙi ga hazihil bila daga wayannan garuruwa wasu taulat alaiha ƙaharani kuma ta mamaye su da ƙarfi da ƙarfin to ta yaƙi kano ta yaƙi katsina da gobir da sauransu da zamfara hatta ƙuddiyat ilai alharaji ita ma sai ta ɗora haraji sai ta yi abin da ta yi da baya ta ɗora musu haraji zuwa bata mace ce mai kamar maraki min katsina wa kano sai ta tura haraji da mutanen kano da na katsina yaƙi musulunci ne? ba yaƙi musulunci ne wanda zan ta yaƙi bila da bawushi ba ya umarci bawushi ko bawushi duk da su da yawanci yanzu amma masu bincike sun ce garuruwa ne da suke makwabtar da zariya makwabtar zariya babu shi su ma garuruwan sai ta amina ta yaƙe su a ta wasu yake ba na sai ta kai da ta kawo wani ce ta kawo da wani teku
almuhinta wanda ya kewaye min janibin yamin ta ɓangaren dama wani ta ɓangaren dama eh shi ne kowa yake da tsayawa ta samu ƙarfi sosai to haka ta ci gaba da tafiya daga baya ta amma balar zamfara to amma masarautar zamfara bi fasin zali shi kuma ana rubuta shi da yawa zalin fata wa islamin nuni da yawa nuni su kone dauni wa fasin fari da yawa babu fata fa asul ahliha asalin mutanen zamfara alama za a mu bisa ga abin da suke faɗa anna abahum cewa mahaifinsu kashna wuyun ba ta sani wa ummuhum mahaifiyarsu kuma gurguriyatun gurgura ce su suka haɗu sai suka samar da zamfara wa wuri ba su lahu a daular to shi garin nan na zamfara an ba shi daura kyauta ba a gaba a bi shaukat ta haifai bayan daular kan ta yi rauni kun san dawa su masu takarawa su masu yin ƙarfi akwai san da suka yi ƙarfi sai ya zama duk masarautun na haɓar mu daga shi kansu da gobirawan da zafarawan da kanawan da kafinawan da zaune duk suna daga shekabawa to amma daga baya da suka samu rauni sai zamana sai ta rika wannan sufa hawaye sai zan su ne ke da ƙarfi ba kama nuhu a bayan ɗan ya yi rauni fakama minhum sulfanun sai wani basara yake ya tsayu daga cikin zafarawa ya kawo da kuma yaƙo ibnu babba ibnu babba ɗin nan da shi jarumi fakar raba iyara kai sai ya rubu gaba ɗaya ba su tafi da ruwa sai ya kwaci ya ba da kashi sosai wasu saura ana a kasar bilali gani duk mafi yau da kuma gani sai ya mame suka koma a kashin mulki zamfara eh wa kama ala kasar kuma sai je ya yi kasar shi ya kuma dina wasu saura ala ba su ma ya mamaye to ana nan sun ba sun ba kuma kwata shakar su ma sai kwanta su yi rawa da tanke na iya wuce da rai ba ta shi ya yi ne ba sun ba kuma kwata shakar to waye wasa su ba kama alayhi su kwano to shi kuma su kwano gobe ana kiransa babari babari shi kuma shi ya yaƙi zamfara wannan iya iya kuru sai ya karya shi saboda haka sai ya kwace zamfara da sauran dogon da suke karkashin ta sai suka dawo karkashin da to shi ba wani ɗin a alamun shi ya kai da shi usman alamar nasa kusan ko da yawan duniya a shi usman ana ita ana ana makaranta amma ba da tunanin jihadi ko da awa ko da awa to ko da yau sashi usman yana kayi an ce shi ya kafa daular kudu shi ba bai shi ya kafa daular kudu shi ba bai ne nan farkar rabu da ya raho sai ya yi zambarawa ya rusa yana da su wa a kuma ya gani kuma ya wanzar da wannan daular ta gobarawa da ƴaƴansa wannan ya mutu wannan ya hau wannan ya mutu hamsin da sai su shekara hamsin suna mulki to wannan mulkin nasu ba ƙaba a yau na hada ba jihadin na mulkin sai kanya to kun ji abin da ya sami rawa suke na haushi saboda sun yi shekaru hamsin suna suna mulkin mallaka sun karya zambarawa sun karyawa sun karyawa su ne sun fafawa sai ɗan wani ya zo shi kuma to wannan ya ba da jama'a tun da ya zama wani duniya to don allah inda adalci ya yi ta kashi kashi kashi kashi waye da ta hada dukkan su yan ta'adda to haka yasa ba eh ne kwarai da gaske to me yasa ba a mata su inda adalci ake so eh Yawar mu da haukai, ke da ko? Ita ma ta zama sun babawa da bai da muka faɗa. Zamanin kanta. Wa amma baladu kai, ki fata yin kai haka ake faɗa sa ba. Da kasara gaba ku kai ba kyan ba. Ba kyan ba. Kai shi ne ne. Tura sun ga mai sai kyan Alama za a bi bisa da abin da su kabawan suka faɗa annan umar su sun ce asalinsu ta shinawiya asalin bayan da su ba ta tsina ta yata ba wa amurin min ahalin samai ba wata shi kuma da cikin mutanen samai can mutanen bayan ka ba ba to shi sa an ce maka hausawan kawai abin nan wannan da wannan da wannan ne aka fito sai aka yi na zuka ratu ban da ya mutu ga hausawa suna faɗa asalinsu ruwa balar masu shi kan da nuni mai yalwa zuwa na hanyar ba a kusi korawa ba a shiga da mai itatuwa wani mayan da yashi a wancan lokaci ya zuwa sani to ayi rubo to wani batilan daulatun su ma an ba su kyautar daula su ma sun nana an ya makanta lokacin kanta kuna jin tarihin shi بفتح الكاف وإسكان النون وفتح التاء كانتا إنه to ana cewa shi kan tafi nan a tarihi yadda su kama wasu ke fara wannan ba mu da da yake magana abdul lil fulatiyi wai ba ma ne ga fulani shi ba shi da ba ma kai kuma su ne fada ba wai wasu ne shi ya zama da ya ce alama za a wata abin da ke amma ba a tun da sun faɗa shi ya zama da ya faɗa to ƙara shi kan taɗin nan ya zo wata haɗar da ya zo dukkan wannan sai da ya rage ya zo ƙasa hausa ba ta faɗa rage ya zo hanyar in ba shi wasu ba shi ga wannan eh yawo وملك العاصية منها سيدي لما يجعلون ليس اليوم هو كسرعصر والدواهي والمسكين سكسر في وين قال هذا أنا مكان الملوك إنه ملك كثيرا دام له كثيرا وكم وكم وكم وكم وكم وزكسر كسائية وبلاد آهر تدور عزناوة نيجر وبعض الصبي تدور الصبي al'umma kuma san da ta kallon ta yi yaƙi kano ta gani ya ma sai da aka yaƙe su wannan zama ba kudu shi kan tare da sai ya yaƙi ba sai da nan da waƙi kasar da masarautun hausa ko waɗanda ba na hausa duk sai su ka dawo ƙasar da ke su suna bawa wannan tiya ba ka da aibi a shi kuma su ma rahimahullahu ta'ala amma ta zama a kuma sai da aka yi shekaru kusan ana wannan kana son ƙarin bayani ko zuwa tsarin infaki da masu yin shafi na arba'in da hudu zuwa na arba'in da shida ya kawo wannan bayani قال الدكتور محمد يوافق الدين في كتابه الاسلام في نيجيريا لقد منعت الهروب الداخليه وان الناجيه الناس منها Allah sun kama waɗanda suka sauke wa mala'ika suka kani masarautun Hausa a yanzu a wannan garuruwa to sun hana min an talaba wannan masarautun wato su samar fi siyasar a cikin siyasa daular wata gudunmawa musayin kiran wadda take mai ƙarfi wannan ya iya su suka hana masarautu ƙasar nan samu kuɗin a wannan lokaci suka sami shi saboda ba a wani sai jihadi a shi usman da ya zo su to shi ne shi ya dawo da wannan siyasa ta musulunci wannan shi ya kawo haske musulunci da muke yi a yau sai ce wa lam takun fil asr ma rasa kuma da ba su dawo wannan bai cikin abin da suka za- zamu suna sarkacin su ba wani wani kwanci ci gaban siyasa da wani abu a wannan ya rosa wannan wannan ya wannan ƙarfi ba wai a zo a haɗu a samu siyasa mai ƙarfi a taimaki juna ba bin cikin abin da bin cikin ajiyar su ya da su ya gaba su kama an na ha lam ta karu misali haka da kuma da su taɓa samun da irin wannan ci gaba a siyasance tun da yau an karya wannan daura jibi ta ma an karya ta gaji ta ma ta karya wacce ya za a samu su tun da ya kuma yakin nan komai musa wa aiki ana kone gidaje da itatuwa da abubuwa da sauransu wanda shi ne kaɗan da cikin yaƙe-yaƙen da suka yi Ani? Ani shi wa wasu ba. haka duniya ce sun haka wannan suna yanka a shi kuma a shirin su wani za mu zo mu ji mu gani sai mu auna da abin da wani masu ko ba haka ba sai mu fitar da sakamakon ko da Allah ya taimaka na ba wato wancan lokaci wani ƙari ya kashe wani yau ba abin da ake yi duk wanda ya yi ƙarfi kawai rayuwar dabbobi eh abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam yau to shi ba alaikum salam eh game da murani eh mm a rasuwar shi eh dan mulki ne eh shi mutane na farko ne shi ya kani da dalila eh ta daya ina ne Shafi na shafi gaba ta ok magana jatar dinari ne daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in da hudu zuwa ta dubu ɗaya da ɗari takwas da biyu iya rayuwarsa ke a mulkin ne shi ta kaga zuwa wacce shekara a kashe shi a ya rasu a koda da ya rasu sai kansa shi kuma sai ya ci gaba tarihin da ne wannan tarihin ba ba da ke a ba da shi ba kawo ne ba a wani suke a wajen ne a lokacin sa lokacin sa a asar shi ne tarihin mulkin ne kamar wancan misali ne da su mutanen borno a shekara suna ɗora fansan bayi guda ɗari eh da kenan duk ƙasar da shekara ɗaya ba su na musu ɗari ba kenan ta mallake ta kenan ba sai ta ya kan da ne za ta yi za ta yi sai ta shigo da ita cikin nata ne yawa yawa to shi ne rago so da ka tarihi ne ne da da ka kai wata tarihi ni da farko na amince na farko ne ke ko ila ne da duka to Allah ya saurare ba ba su da ku أموال أهل السودان قبل إزهاد الشيخ الإسلام بدون قبول فمصر وعمل سنة ما يأتي أن يشمل البيان ولهذا يصل السجن قال الشيخ محمد بن رحمه الله في كتابه ميزان الميسور شهدنا خمسين تقص وخمسين تعب ولقد وجد في هذه البلاد أصمت كذا شمسين شمالي ولم يجد بسم wanda za a fara da bayyana a shekwa usman ne yanayin da ya samu mutane ta isra'i ne to hakika ya samu kiyazin bila da waɗannan garuruwa ne a wajen kufi na nau'ukan kafirci babu kafirci da ba a yi sawa da gwamnati cikin hausawa wani musulmi da ba su kanci wani isiyari da sabon allah ko nuran fazila al'amura masu rikitarwa وأموال الشريعة وصنعها لا يوجد المصموم طبعا أسلام البلاد وأسس كبار لهم الغربة ومنعت أصل الإسلام الشيخ محمد بن يوسف حتى يهجر في هذه البلاد من صح إيمانه sai da kai ma za ka zai yi wahala a samu wani imani da yake da ta wata abudun kuka samu wannan bautarsa da ana yi wani da shi illan na da wani sai ne ka sai sai ne ka sai su wala yin jan fi gani ne nan na ayyukan tauniya mafi yawan mutanen hausa dawana ka samu wanda ya san tuni wani wasu ne mutuwa zai wahala ka samu wanda ya iya kyauta a wa wasu salatu da sallah wasu zakata da zakka wasu yawa da azumi da sayar da ibadata da sauran ibadu famin kufaru daga cikin su akwai kafirai ya abubuwan da ajiyara suna bautar duwatsu su ne abubuwan su cikin hausawa sauran fulani da sauran azinawa na yana magana ne kuma duk wanda ka rayuwa a wani ya rasa ba wani sannu nuna wancan da suna bauta a jami wani sannu nuna ala a musulmi kuma suna bayyana cewa su ka ba sa ba da musulmi to Muhammadu shi ya rayu da su yace wala yusalluna ba sa sallah wala yusalluna ba sa azumi wala yuzakkuna ba sa ba da zakka kai wai su wai wai su wai su guna ba suna zalin Allah wai su guna ba suna zalin Allah musulmi ne da Allah to kai da ce musulmi saboda jahilci wai san guna ala afsani kuma bal ma suna bayyana kafirci ga kawunan su ويقولون في حقه ما لا يليق في جلال الأعلى وإذن قال وسكت ولا أعلى على ستة ولا بين ذلك على شيء سيمسيه وهؤلاء wannan sirrin na farkon sake kira al-kufar wasiyyu eh kafirai na asali wanda su ba su taɓa shi shi na ƙarshen musulunci ba to su ne gari wa amata sulamina su ne mafi yawan mutane baƙa da bata su suka fi yawa idan in ma an ce ba ƙasa ce ta musulunci ba ɗaya tibarar da yawan su ba ne ya fara alamin da ƙaru wani a wancan lokaci ana ce musu magen dawa haka ana kira su da shi wa ba'abu da kuma sashen kutatin fulatiyina da sashen ɗan ta'adda daga cikin fulani. akwai su ba su ba akwai waɗanda wannan sun ke su wani layi ba bai na asali yanzu inda ɗabi'ar su zai bada wannan shi muhammadu lallo والتواريخ الأبناء ومنهم من تنسوا قوم أقوم متعلم بالكرم للتوحيد سنة ثبتت التوحيد لا تذكر التوحيد التوحيد ويصلون سنة سنة ويصومون سنة عشر ويصدقون سنة بعد الزكاة أما من يرزق إيمان الشرور فهو رزق الشيء cikin da ke samun tun ya sana ba a ba. Duniya ne, yayin da kuma muke kai ban ba haka ba ba da ce a cikin kula da kudin da yin da wasu shi musulunci da ibada suna zuwa da ita ne kawai a sani wani alamar da ala ma annan kuma tare da haka bukari da kuma hali a amara suna garba da yana ayyuka da amara duk wani kabuci kuma za su yi za a gaishe masallaci a yi sallah da shi zai ba da zakka watakila ba ya ji aiki a haji eh amma yana zuwa don boka yana watakila a jani ko wani musu da sauransu wannan musulmi ne to wai su ne suke ce musulmai ba su na hausa hukumi sun ce ayyukan musulmai ta irin wannan suke ba كان أنا يتوسع يشير ما يقصد مع أنه يخلق أن هذه الأعمال بأعمال الكفر الذي ورثوه من آبائهم كافرين وسكت عن يشرك إلى يوسف وأجلالهم بعد يوسف وبعضهم من قبل نفسه sashen suna kafincin da na kansa da shi ko kawo a wasu hatta iyayensa ma ba su ne ba su riga shi
to bari in sa shi daga an yi maganin shi to wannan shine wa galibu muluki hazihil biladi to su kuma bangaren sarakuna mafi yawan sarakunan kasar nan wajuludihim da rundunoninsu wa tibbaihim da likitocinsu wa ulama'ihim da malamansu min hazal qabili su kuma anan suke bangaren masu cakuɗe musulunci da mi to kaga wannan ai ba a ce bai musulmi ko eh intaha to in kun koma tazayyinul warqat za ku gani wa qala aidan ya fada wa qad qaddamna haqiqan mun gabatar adda aka saba ahli hadhihi albilad thalatha qasamin cewa mutanen kasan nan kashi uku ne qismun akwai bangaren da yake mu'minuna mu'minai mukhlisuna masu ikhlasi wa haula'in nadiru to wannan ba su da yawa ba su da nadire ne ƙabla zuhuri sheikh kamin bayyana a sheikh usman wa ƙismun wani ɓangare muhallituna suna garwayawa a amalar kufri ayyukan kafirci biya amalar islami da ayyukan musulunci wa haula igalibu muluki hazihil biladi to wannan su ne mafi yawan sarakunan ƙasar nan wa junudihim da rundunoninsu wa ulama'ihim da gani da malamansu as-su'i miyagun malamai sai ga mutum malami ne amma kuma yana shirka da Allah wa qismun kaso na uku kuffarun bil asala akwai bangaren da su kuma kafire ne tun asali lam yadkhulu fil islam ba su taba shiga musulunci ba aslan wa haula ya'amatu sudaniyina to wannan su ne mafi yawan bakaken fata unzur kitaba infaqil maisur kai wa ƙari balagal fasado ga ya tahu a wannan lokaci barna ta kai makwara wa kadat atharul islami tanmahi musulunci alamomin shi sai da suka yi kusa masu shafi a wannan lokaci wartar da aksarul musulmina mafi yawan musulmi suka yi riddabi a fa'alihim da ayyukansu wa in kanu yadinuna bilisanihim duk da kuma suna da awon musulunci amma da bi da baki to mi aka yi ba kafa ba cinye baya kaga dai ba su da bambanci da waɗancan na asalin a addinance wa abadal akharu dal ahjara wasu suna bautar duwatsu wal ashjara da duwa itatuwa bishiyoyi wal anhara da koramu wasaru yarjuna hali daf'i sharri sun kasance ma in shari ya sauka gare su to waɗannan gumakan duwar watsun da bishiyoyi su suke fatan su tun kuɗe musu wannan sharrin wannan sifa ce ta waye ta kafirai wajalbil khairi da jayo alkhairi in suna neman haihuwa ko arziki duk suna zuwa wata alal muluku kuma sarakuna suka yi ɗagawa sarakuna wasalatinu da su ma dai shugabanni fil jawr wajen zalunci wa tsuguya ne da ketare iyaka warakan al ulama su ko malamai sun karkata ila rahati zuwa ga hutu wadda'ati da jin dadi ko natsuwa wata hadanu sai suka yi muhadana ma'aqugati ma'ana suka hada kai suka yi hadin baki tare da waɗancan shugabannin waɗanda suka ƙetare iyaka aljababi rakan garin sai zan duk abin da ake na kafirci ba sa wa'azi su ce kafirci ne balma da su ake yi eh to a wannan yanayi an kayafi a shehu usman sosai kuwa to shine mala yace wa fi hazal wasati a tsakiyar wannan yanayi almutakaddir wanda yake gurbatacce wa hazal jawi wannan yanayi almukfahiri wanda yake mai kura da shaikhu usmanu ibnu fodiyo cikin wannan fitina an ka haife shi min usratin mu'minatin cikin dangi mu'minai waɗancan kasan na farko da ya ce wa ha'ula'in nadiru su ne mu'minuna mukhlisuna to cikinsu ɗan fodiyo ya hito kuma zaɓin Allah ne wata rabba ala aidi ulama'in salihina sai ya renu ga hannun malamai na gari wata saƙafa ya samu saƙafa bihim a dalilinsu fiddini cikin addini wal ilmi da ilimi wal amali da aiki har ya gane abin da mutanen nan ke yi ba daidai ba ne ta hanyar karatu wasu salahi da gyara walwara da tsantseni shi kuma unzur kitaba al-islam fi nigeria li adam al-ilori shi ya yi wannan bayani lokaci ko? to masha Allah abin ya fito ko? to kaga Allah ya taimaka su bi hannun Allahumma wa bi hannun ka nam in na fahimci wannan karatu muna ne hausawa eh bayyana ɗan fodiyo gare mu rahama ga kowa ma ba mu kaɗai ba eh sosai rahama ne ga hausawa rahama ne ga fulani duk za a zo za a yi bayani ya an zo jihadi da kokari da yi eh to yanzu wannan in ba ka yi mai addu'a ba ya dace ka zage shi to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah